ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis sha ɗaya ga watan shaban hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imamul hafiz abdullahi bin abdurrahman addarumi a sarmakandi allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin muƙaddimatu ta haƙiƙ muƙaddima da malaman da suke taƙiƙin wannan littafi suke kan gabatar mana dangane da tarihin alhafizu darimi da kuma darasi na musamman akan wannan littafi na sunanin darimi tumala ya dauko mana bayanai masu matukan mahimmanci da fa'ida ga ɗalibin ilimin da ke koyon ilimi musamman a cikin wannan littafi na sunanin darimi ya kamata ya dace a ce ya sani kafin ya shiga cikin littafin gadan-gadan domin wannan littafi littafi ne wanda ba kasafai yake kara kaina a hannun gama garin mutane ba manya-manyan malamai fitattu su ne waɗanda suka san littafin kuma suke mu'amalantar littafin kamar yadda malam zai zo da kanshi zai bayyanar mana da haka tucin da littafi ne wanda shaharar shi bai shahara a hannun waɗanda ba malamai ba to ya dace a bayyana ma al'umma cikakken bayani akan littafin littafin ya kunshi kaza yana da kaza in ga kaza to kaza kenan ake nufi ina fatan mun fahimci wannan mala yace mu'allaqatus sunan idan ka duba sahihul bukhari da sauran littattafai irin na bukhari zaka same su suna yawaita kawo mu'allaqat shine za a zo da hadisi ba tare da isnadin shi ba a ce kala abu huraira ko kala rasulullah da abin da ya kama da haka ba tare da ambaton cikakken isnadi gare shi ba to shin wannan littafi na sunanar darimi yana da wannan tattare da shi ko ko bai da shi mala ya ce lam ya qasidul imam darimi ila al-inayati bi taksir at-turqi wal asanid a cikin wannan littafi al'imamu darimi bai ba da kulawa da cewa yawaita kawo hanyoyin hadisi ba misali idan ka karanta sahihul bukhari ko sahihul muslim za ga hadisi ɗaya an maimaita shi so biyu so uku so hudu musamman muslim in ka lura sai ga hanyar farko ba ita ce ta biyu ba ta biyu ba ita ce ta uku ba ko da ku wajen bambancin malami ne ko sahabi ko tabi'i za ga yana yawan maimaita wannan to shine mala yake ce maka shi al'imamu darimi bai ba da kulawa dangane da taksiru turuk yawaita kawo hanyoyi ba wal asani da sauran isnadai ولذا فإن كتابه أشبه بالمختصر في السنن idan ka lura da littafin sunan darimi ka gwama shi da ‘yan uwan shi sunan sunan wanda wancan ɗabi'u ɗabi'unsu ne ruwaya ɗaya hanyoyi barkatai shi ko ba haka yake ba zai kawo maka ruwaya ɗaya hanya ɗaya kuma ya takaita sai mala ya ce to kenan in ka lura da wannan littafi da kyau ya fi kama ka ce mashi muktasar ne na sunan kun fahimci wannan da kyau ko ma'ana littafi ne wanda yake da takaitattun ibarori a cikin shi sabanin yadda dangin shi sunan sunan suke yadhkuru fil babil hadis wal hadithai wa thalatha mala yace za ka ga al-imam darimi in ya kulla babi bai wuce kawo hadisi ɗaya ko hadisi biyu ko hadisai uku ba idan da za ka je ka bi sauran littattafan da aka rubuta su a bisa tsari na sunan kuma sai ka same su ba haka suke yi ba za a kulla babi ko da ko hadisi ɗaya ne to za a ƙoƙarin kawo hanyoyi na wannan ruwayan kamar biyar wani ma zuwa goma ƙasa ko sama da haka amma shi ba haka yake yi ba in hadisi biyu ne a cikin littafin da ya sani to guda biyun nan kaɗai zai kawo su sai ya ƙetare wa ƙallama yu jawo da zalika mala ya ce kaɗan ne ƙwarai za ka samu babin da al'imamu darimi ya ƙetare hadithan ciki da suka ɗara wannan adadin da aka ambata ma wa kasratu hifzihi tuhayyiqu lahu intihab ma huwa aqrabu lil maqsud malam ya ce cikakkiyar hadda da kasancewar shi babban hafizi wannan ya taimaka ma limamu darimi wajen ya bibbiya zazzaɓo hadisan da yake ganin sun dace da maudu'in da yake magana a kai kasantuwar shi babban malami hamshakin masani mahaddacin hadisi da ya ƙware dangane da su wannan ya sa in ya kafa babi sai ya zaɓo hadithan da yake ganin su suka fi dacewa da cancantan a kawo su a wannan bigiran sai ya kawo sai ya kawo maka haza ma'al uluwi fi asanidihi mala ce ba don komi ba kuwa in ka hada da yadda yake kawo hadisan shi hadisai ne waɗanda suke da uluwi hadisi ali shine gajeren isnadi kama a ce maliku nafi'u ibn umar zuwa ga manzon Allah kaga tsakanin maliku zuwa ga annabi mutum biyu ne nafi'u ne da ibn umar wannan sunan shi isnadun al isnadi ali kenan isnadi nazil shine wanda yake da tsawo haddathana fulanun an fulanin qala fulanun kun gane wannan da kyau ko haka dai haka dai haka dai haka dai har zuwa ƙarshe to wannan in ya tsawo sai a ce isnadun nazil amma in gajeren isnadi ne sai zama isnadun al ina fatan mun gane wannan da kyau akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi da ya zo rasuwa aka tambaye shi mai kafi so ya ce baitun khali wa isnadun ali ya ce yana son ya samu gida wanda yake ba hayaniya a ciki ba hargowa sannan ya sami isnadi kuma wanda yake ali ne wannan ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'un mutanen kirki kuma wannan ita ce ɗabi'ar aljanna ba hayaniya a cikinta kamar yadda annabin rahama yi bishara ga sayyida khadija al-kubra cewa allah madaukin sarki ya ba ta hamshakan gidaje guda biyu a aljanna na kayan ƙarau wanda babu hayaniya da harguwa a cikinsu allah maraukin sarki ka samu dace sai yake cewa ma al'ulu fi a sami biha bi ma ja'alahu la yahtaju ila ta'aliki lil ahadis saboda kasantuwan isnadan shi yan takaitattu ne wannan yasa al-imam darimi yawa da tu ba sai ya kawo hadisai mu'allakai ba dalilai ke sa malamai su kawo hadisai mu'allakai shine idan isnadin ya cika tsawo kawai sai gutsire shi sai ce kala fulanun ko inna fulanan kala kaza kun gano wannan da kyau ku to shi isnadin shi gaba ɗayansa ali ali ne bai da bukatan wannan mala ya ce illan nazarul yasir jiddan wajejen da ya kawo 'yan mu'allakat mala ya ce 'yan kaɗan ne kwarai da gaske bima la yazidu majmu'a ala asharati mawadin yace gaba ɗaya an tattara abin da suke cikin wannan littafi na mu'allaqat to ba su wuce guda goma ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan aikin da ake son dukkanin wanda zai harkan ilimi da addini ya zama yana yi kenan malamin nan zai magana akan wannan littafin kuma sai da ya karance littafin duka kenan irin yadda ake samun ɗaliban ilimi yan waya-waya wallahi ku ji tsoron Allah addini da ilimin addini amana ne duk wanda ya ci amanan wannan harka ko ya bar ganin yanzu ya burge Allah zai sha mamaki kar wanda ya sake yi ƙarya a cikin wannan harka kar wanda ya yaudara a cikin wannan harka ba fannin ka bane kar ka sake kai magana a kan shi mun gano wannan da kyau ko in baka kai ka shiga cikin harka ba tun kar ka shige ta ka rufa ma kanka asiri cin amanan ɗan uwa iko iko ma Allah maraukin sarki bai barin wannan na ga cin amanan shi a fuskan addinin shi Allah ya kiyaye to bayan da malai bayyana mana cewa mu'allaka mu'allakat a cikin wannan wannan littafi na abbarimi yan kaɗan ne ƙwarai da gaske wanda ba su wuce yan adadi mazuwa ƙaranci ba to sai ce tikrarul hadis dangane da maimaita hadisi kuma fa in ka samu littattafan nan da muka ambata za ka same su suna yawan maimaita hadithai to shin darimi na da ɗabi'an a babi ɗaya ya maimaita hadisai da yawa ko ko a babubbuka biyu zuwa uku ya amfani da hadisi ɗaya domin wannan hadisin yana ɗaukar waɗannan ma'anan da babin ke ɗauke da shi kamar yadda al'imamul bukhari ya fi yawaita haka cikin kitabus sahih kun gano wannan da kyau ko darimi na da wannan dabi'a malam ya ce eitan nan imamu darimi fi kitabihi bi jam'il ahadis fil abwabi sha'an tariqihi ashabus sunan malam ya ce hanyar da darimi ya bi wajen tattara hadithan da ke cikin wannan littafi nashi to hanyar da ashabu sunan ne suka bi kun gano wannan da kyau ku ma'ana idan ya ce babin kaza to zai tattara hadisan abin da ke wannan maganar ne tara maka su waje daya in ya je wani babin ba zai maimaita wancan hadisan a nan ba sai dan nadaran dan ba a rasa ba kun gano wannan da kyau ku amma baya haka shine ce itannal imamu darimi al-imamu darimi ya ba da kulawa da kyau fi kitabihi a cikin wannan littafi nashi na sunan bi jam'il ahadis ta hanyar tattaro hadisai fil abwab a cikin babi babi ne shanu tariqihi irin yanda ya bi wajen tara wannan hadisi hanyar da ashabu sunan suka bi wajen tarawa sabanin bukhari da muslim illa annahu lam yaqsud ila istifa'il ahadisa fiha sai dai al'imamu darimi bai fanufi da hadisin da aka ruwaito kan matsala kaza sai ya tattaro waɗannan hadisai baki ɗaya ya kawo su ba bai nufa haka ba inda ma kana yan tahibu zaɓe yake yi misali an ruwaito hadisi ɗari a kan matsala to in ya zuwa cikin babin da ya wuce kawo maka uku ko hudu ya ƙetare ba zai zaɓo ne wanda suka tattara wannan bayani da abin da ake nema sai kawo maka su ya wuce faja a kitabuhu muhtasaran malai ce to in ka lura za ga wannan littafi na sunanar darimi ya zo kaman a matsayin iktisari ne walittisar shi ko al'amarin takaitawa yaktade tarku tikirar auƙallatihi yana hukuntar da a nisancin maimaita magana ɗaya kuma inda akwai bukatar maimaitawa to ku a karanta jama'a mun gano wannan da kyau ku a karanta to littafin bai da maimaici da yawa inda aka samu maimaicin kuma to waje ne ɗan kaɗan lakin na huma a zalika kada waka a tikirar fi kitabihi malice tare da lura da takaitawa al'imamu darimi an samu a cikin wannan littafin nashi inda ya ɗan maimaita hadisai fil babil wahid a babi ɗaya amma da bimutaba'atin fil isnad an samu taba na isnadi sai ɗan maimaita maka saboda abin da ya hango idan muka zo wajen to za mu bayyana mutane mu ce kun ga wannan maimaicin to ga dalilin da ya sa aka maimaita shi saboda mutaba'a ce Allah ya sa mu dace aure ziyada fil matni ko kuma akwai abin da yake son ya cire a cikin hadisi kaza to kuma wannan abin bai zo a hadisin ba sai a hadisi irin shi ya zo da ƙarin bayanin da can babu kuma dukkanin hadisan ana da bukatansu to a nan ne kadai al'imamu darimi zai dan maimaita maka hadisi ɗaya amma kaji mai fuska biyu وفي الأبواب لهذا المعنى أيضا أو للاستشهاد به في باب آخر ما ليتي ترنجني دا باب بكا أرنجني دا إرم معنى دا مقام قباتروا na irin maimaicin da akan samu al'imamu darimi kan yi to yakan yi a wasu babubbuka na daban ba cikin babi ɗaya ba ma amma yana kawowa ne saboda istishhadi ƙara ma hadisin da ya kawo a cikin babi karfi da wani hadisin da ya riga ya gabatar da shi a wani babin da ya wuce a baya jama'a mun gane wannan da kyau ko in mun zo irin wannan da izinin Allah za mu kokarin faɗakar da al'umma sai mu ce kun ga wannan hadisin mun karanta shi a baya to me yasa al-Imam Darimi ya kawo shi a nan sai mu ce saboda istishhadi ne ga kaza ga kaza sai a bayyana ma al'umma don su gane Allah madaukin sarki ya sa mu dace وربما أعاده برمته تاما بسند ماليتي مسندا ومتنا في الباب الآخر واللوكتي الإمام الدارمي دو waɗancan bayanan ba kan haka yake gudanuwa ba zai zo da hadisi ne da isnadin da ya kawo shi a baya da irin matanin da ya kawo shi a baya keke da keke ba tare da canji ba misalin zalika malai ce misalin wannan ma auradahu fi kitabus sala hadisin da ya kawo a cikin kitabus sala babu taganni bil qur'an a ƙarƙashin babin da ke bayani akan rera karatun alqur'ani fa innahu zakara fihi hadithu abi huraira fi awwalihi a cikin babin sai kawo hadisin abu huraira wa mukarriran fi akhirihi a ƙarshen babin kuma sai ƙara mai ta wannan hadisin kun gano wannan da kyau ko wa aisha wa sa'id wa sa'ad bin abi wa qasim haka ne wa fi akhir kitabi wa fi akhir kitab a ƙarshen wannan littafin na sunan darimi fi kitabi fadl alquran a littafin da ke bayani akan falalan alqur'ani kuma a kada baban bi nafsil lisin sai kuma ya kulla wani babi mai irin wannan sunan dai babu taganni bil qur'an kaga a kitabus sala akwai babu taganni fil qur'an a kitabul qur'an kuma fadailul qur'ani akwai babu taganni fil qur'an kaga ya maimaita babi biyu a cikin littafin sannan a cikin babi ɗaya kuma ya kawo hadisai iri ɗaya hadisin abu huraira hadisin aisha hadisin sa'ad bin abi waqasin ko matani iri da jama mun fahimci wannan muke ko to akan samu wannan amma ba da yawa ba wa qada fi hazil ahadith jami'an wadancan hadisan na Abu Huraira da Aisha da Sa'ad su dai ya kwaso kuma ya kawo su anan ba'daha bi nafsil isnad wasu daga ciki isnadin iri ɗaya ne في موضع الأول مسمى أفرقه وبعضها بمتابعات وسكم يكاوس أمسئين متابع متابعة أو وجن wanda da izinin Allah in muka zo wajen za mu ƙara mutane bayani da ƙarin haske domin su fahimci saƙon da malamin yi nufin isar musu Allah ya sa mu dace taqatti'ul hadis shin al-imamu darimi yana da ɗabi'an gutsutsura hadisai kamar bukhari hadisi ɗaya ne zai gutsutsura shi ta yin babubuka da shi to shi wa wannan ɗabi'an hadisi ɗaya guntu-guntu da shi saboda fitar da fiƙihun da ke cikin wannan hadisin ko ko bai da wannan ɗabi'ar mala ya ce lam yi uhad fi kitabi darimi taqati'ul hadis bi zikr ba'dihi wa iradul ba'd al-akhar fi bab al-akhar al'imamu darimi bai kula ba a cikin wannan littafi da karkatsa hadisai ya ambaci wani ɓangaren hadisin a nan saboda wata ma'ana a wani babin kuma ya faɗi wani ɓangaren wannan hadisin saboda wani ma'ana a wani babi na daban al'imamu darimi bai ɗauki wannan ɗabi'an ba wa sababu zalika yu'awwidu ila nafsi sabab malam yace abin da ya kawo haka yana komawa zuwa ga sababi ɗaya ne wa huwa qillatu tikraru fi kitabihi al-imam ad-darimi ya karanta maimaici a cikin littafin shi ne wa aksaru ma yarju ilaihi taqati'ul hadis malam yace mafi abin da yake ake komawa zuwa gare shi dangane da karkasa hadisi fil abwab a babubuka huwa takliful fiqhi shine kokarin sai an fitar da fiqhun da ke cikin hadisin wani istinbat da kokarin ɗauko hukunci da fahimto shi a cikin wannan hadisin wata sha'abu zalika wannan ke sa karkasa abubuwan su reshe-reshe wa kasaratuhu kama sana al-bukhari da kuma a yawaita kawo hadisi ɗaya da karkatsa shi kamar yadda bukhari ya yi bukhari so yake fitar maka da fikiwon hadisin shi ko darimi abin da ya kulla babu kawai ke sai ya gaya maka ina fatan mun gane to sai ya sa yake cure maka hadisan a waje guda don ka fahimta sabanin yadda al-imam al-bukhari yake yi والدارمي لم يسلك هذه الطريقة شيكو الإمام الدارمي بيبون هنيابا فلذا استغنى عن ذلك wannan ya sa ya wadatu da wannan walakin rubbama waqa fi kitabihi siyaqul hadis al mukhtasar mala ce wani lokaci za ga al-imam ad-darimi ya kawo hadisi takaitacce min tariqi ba'd riwayat ta hanyar wasu daga cikin masu ruwaya وهو في الحقيقة ضمن سياق مطول لنفس الحديث أما كما حديث لنا شمول دوغون حديثي من رواية أخرى أو رواية ندبن لم يخرجها في كتابه wanda bai ruwato a cikin littafin shi ba ma'anan wannan shine hadisai ne guda biyu ɗaya mai ruwan ya ruwaito shi a takaice ɗaya mai ruwan ya ruwaito shi da tsawaita bayani a ciki gano wannan da kyau amma da hadisi ɗaya ne to darimi ka ruwaito wancan ɗan takaitaccen sai ga bai ruwaito wancan mai tsawon ba da za ka samu wani littafin da ya ruwaito mai tsawon sai ka ga ƙarin bayani ɗoriya a kan na darimi ina fatan kun fahimci wannan da kyau malai ce kama huwal halin matsalan bi hadisi abi hazimin an sa'al bin sa'adin marfu'an malai ce kamar yadda ya faru a hadisin abu hazim daga sa'al ɗan sa'ad daga annabi ya ce iza na bakum shi'un fi salatikum duk sanda wani abu ya faɗo muku cikin sallanku sai ce falusabbihun rijal maza su ce subhanallah su yi tasbihi ya ce wata saffiƙun nisa mata kuma sai su yi tafi aure da hufi sala ya kawo wannan hadisi a kitabu sala babu tasbihu lirrijal a ƙarƙashin babin da ke bayani akan tasbihi maza ke yi wattasfiqu lin-nisa tafi ko mata ke yi wa haza mukhtasarun fi qissatin ma'rufa fi sahihaini malai ce wannan takaitaccen bayani ne matuka wanda ya zo a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito wanda kowa ya san yana da tsawon da ya wuce wannan wa ghairihima da wasu malaman yahtasiruha ba'dur riwati wanda wasu daga cikin masu ruwaya in sun zo sai su kawo wannan hadisi a takaice wa yatawiluha ba'duhum wasu kuma sai su kawo shi da tsayi sosai faktasara darimi minha ala mawdi'i shahidi sai al-imam darimi ya takaita da ruwaito iyakan inda bayanin shi yake jama'a mun gano wannan da kyau ko sai takaita da wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malam ya bayyana mana cewa imam darimi baya kakkasa hadisai haka a cikin littafin shi to sai ce intiqadus sunan intiqadus sunan shin wannan littafi na sunan darimi an yi mai nakadi ko gano wannan da kyau ku akwai wanda suke mai nakadi babu littafin da malamai ba su yi nakadi ba to sunan darimi shi ma ya shiga cikin wannan gwararin malai ce lam yuwajjihin ulama intiqadun khas li kitab al-imam ad-darimi malamai kwata kwata ba su fuskanci sanin darimi da mai nakadi shi a karan kanshi ba wala alla sababu zalika mara ya ce mai yiwa abin da ya sabbaba wannan adamul inaya bidarasatin wa sharhan mala ya ce mai yiwa adamu inayatu bihi irin yadda malamai ba su ba da kulawa ga littafin ba ne dirasatan wajen karantar da shi wa sharhan da wajen yi mai sharhi shi yasa littafin ya kubuta daga nakadi lakin ma a zalika faqad jaa fi ahadisihi tare da cewa malamai ba su littafin nan nakadi ba sai dai wasu daga cikin hadisan da ke cikin littafin nan ma waqa intiqadu li a'immati lahu wa ta'alilihi akwai hadisan da wasu malamai a wasu littattafan suke ma nakadi amma ba musamman sun nufi nakadi ga littafin darimi bane malai ce la qasdan likitabihi ba sun nufi nakada littafin shi bane sai dai wasu littattafan suka je nakadawa sai suka nakada hadisan da shi ma darimi ya ruwaito wa illa ma ta'alilan lil hadisi jumla malai ce sun nufi hadisin ne a jimillance ba littafin darimi ba wa ala ayi halin fa haza qalilun nadir duk ma dai inda kai aka komo wannan nakadi na mahadisan da ke cikin sanin darimi dan kaɗan ne kwarai la yuqallilu qimatu kitabihi wa ahamiyatihi ba zai rage ma wannan littafi kima da mahimmancin littafin ba ina fatan mun gano wannan da kyau littafin na nan cikin mahimmancin shi cikin buwayen shi cikin karbuwan da yayi ba tare da samun nakadi daga malamai waɗanda suke nuqadu bane Allah maraukin sarki ya sa mu dace malai ce makanatu sunan matsayin wannan littafi na sunan darin lam yahdu kitabul imam ad-darimi bi shuhra wannan littafi na sunan darimi bai samu ɗaukaka da buwaya a cikin duniyar littattafai da aka rubuta musamman dangin shi na sunan sunan ba illa ladil khassa min al-ulama sai dai a wajen malamai na musamman wal muhaddithin da ko malaman hadisi ba kowane dan habba wa dabba ne san wannan littafin ba sai fitattu ƙwararru sanannun malamai fitattun malaman hadisi su ne suke mu'amala da littafin sunanar darimi ina fatan mun gane wannan da kyau wala ya kadu ya arifu inda al'amma malai ce gama garin mutane ba san ma sunanar darimi ba kun gane wannan yan kaɗan ne kawai suke da labarin shi amma a ce an san shi an yi karatu an karantar da wannan littafin a'a sai manyan malaman hadisi fitattun masana su ne suka san wannan littafin wala'alla zalika ya odu ila adami dummihi inda al'aksari na ila sittatul usul malam ya ce mai yiwa abin da ya sa littafin bai samu wannan shahara ba shine malamai ba su sa shi a cikin waɗannan littattafai guda shida da ake cewa kutubu sitta ba walaysa fihi min zawa'idin fil marfu'at kuma shi wannan littafi na sunan darimi bai da wani zawa'id a cikin hadisan da aka roto na annabi cewa in ka duba sunan abi dauda sunan nasa'i tirmidhi ibnu maja in ka ga hadisin da ke ciki da lafazi iri kaza in ka zo cikin darimi keke da keke haka za ka same shi inda sunan darimi yana zuwa da ziyadat ƙari akan ruwayan waɗancan littattafan to da ya samu shuhura a kansu ina fatan mun gano wannan da kyau kenan in ka duba sunan abi daura za ga hadisin keke da keke in ka duba darimi shi ma ka za ka gani to kaga kenan kana da bukatuwan ka takaita akan abu daudan ka doriya akan ya fi shi shahara kuna fahimtar wannan da kyau ko inda ko su ruwayoyi da ba haka ba to da sai a ce sunan darimi za a san shi don neman waɗancan ziyadat ɗin allah sa mu dace malicin mimma yamtazu bihi anil kutubi sitta almashhura wanda wannan zai ƙara mai fice a cikin waɗancan littattafai shahararru to bai da wannan ziyada ɗin malicin latalaffatil an zara ilaihi illal kalilal yasir ya ce da an karkata an waiwaye littafin to babu abin da ake nema irin wannan na ziyada da filmar fu'at sai abubuwa 'yan kaɗan kwarai ma'ama dammanahu min al'afar al-mawqufa wal maqtu'a wa ba'd al-marasil malai ce tare da cewa fa wannan littafi na sunan darimi ya kunshi wasu afarai mawqufai daga sahabbai sannan ya kunshi maqtu'ai afarai daga tabi'ai da kuma wasu mursalai wanda in ka duba sauran littattafai kuma ba za ka same su ba kun san dalili malamai sun fi karkata dangane da abin da ya shafi kula da marfu'i da ziyada ɗin shi ba makato'ai ba ba ko kofai ba ya kamata mutane masu fahimtar ilimi su sani in annabi ya faɗi magana ko to duk wanda ya faɗi kishiyanta a duk duniya ba a ɗaukan nashi kuna gane wannan da kyau in ka samu waɗanda ba malamai ba su ne za ka ji sun ce ai annabi ya ce hadisi ya tabbata sai a ce to ko malam wani ya ce kaza sai a ce to da malam wani ya fi ka sanin hadisin ka aje hadisin ka fi maganar shi baka da kan gado shine ibn al-qayyim yake cewa mal ilmu nasbaka min khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'ayi faqihi yake cewa ba ilimi bane idan aka ce ba ilimi bane to me yake nufi jahilci kenan kenan duk wanda aka ce ga hadisi ya tabbata daga annabi ya ce maka ai malam wane ya ce kuma sai aka ga malam wane ya ce ba fa shirin hadisin yake ba kashe hadisin yake yi to wannan jahili ne kuma wawa ne to ya ce mal ilmu nasbaka min khilafi sai ce safahatan wauta ne bainar rasul wa bainar ra'ayi faqihi yace tsakanin annabi da ra'ayin wani malamin fikihu yace duk wanda kaga yana wannan na farko jahili ne sannan kuma wawa ne kuna fahimtar wannan da kyau duk yanda malami kowane ne duk yanda ya bunƙasa ba a ɗaukan maganar shi a aje maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai inda mutum ya zama hamshakin jahili kuma ya zama wawa shine wanda ma wai zai gwama annabi da wani in ba ka ce manzan Allah ce magana ba ta ƙare ba alal ainihin ra'asi Allah madaukin sarki ya sa mu dace to tare da wannan malamai sun fi neman ziyada da filmar fu'at to wannan littafi na darimi ya kunshi hadisai mawqufai da maqtu'ai da wasu mursalai tare da haka malaman ba su waiwaye shi ba ala khilafil ma'hud fi kutubus sunan sabanin irin abin da aka saba samu a littattafan sunan su ba su cika kawo waɗannan hadisai mawqufai da maqatu'an ba fa haza kulluhu sababu khumul zikrihi inda ghairu ahli al-ikhtisas wannan na daga abin da yasa wannan littafi na darimi ba a ji ɗuriyar shi ba kwata-kwata sai a hannun mutane na musamman su ne waɗanda suke da labarin wannan sunan na al'imamu darimi illa anna lahu ma a zalika manzilatar rafi'a malin ce tare da fa littafin bai shahara ba to kuma yana da wata matsayi maɗaukakiya inda ulama'il hadis a wajen malaman hadisi wanda ba malamin hadisi ba in ce doka ji ma littafin bai shahara ba sai a ce a wajen irin ku ammatul amawa ne amma a wajen malaman fannin su sun san shi kuna fahimtar wannan da kyau ko kawai misali kai ne a ce kasuwan ƙauye kaza da ke jiha kaza in ka ji to wajen siyan masara babu kaman alhajiwa ne ana ganin shi to da buhun kuɗi yake sauka gaba ɗaya 'yan kasuwa da 'yan dako to in sun gan shi su sun warki duk wani mai hodi da duk wani mai pickup da duk wani mai kanta to ranar zai samu aikin yi an tashi magana kaga waɗannan talakawa da ke cin abinci a jikin alhaji wana kasuwan ƙauye to su waɗannan in an cewa ko kowa kuɗi shi ba su ci amma manyan masu kuɗi da ake lissafinsu a mujallar da ke buga masu kuɗi su kawai labari suke ji ba su yadda masu kuɗi ba ne amma masu kuɗi da gaske sun yadda cewa shi wancan ma in aka zo in ya zo wajen ma to ya ja kan shi fitina jama'a kun gano wannan to wanda suke an matal amawa irin waɗannan in sun ce ba su san littafin darimi ba ba sai laifi ba domin dama ya fi karfin su san shi to amma mala ya ce kaga malaman hadisi to su waɗannan sun san shi wa zalika li imamati musannifihi wa taqaddumihi saboda shi marubucin littafin al-imam ad-darimi limami ne a fannin hadisi kuma jagaba ne shugaba ne hifzan wajen hadda wa ma'arifatan da sanin hadisin sosai wa tabaka kuma wajen tabaka yana gaba ma ala muslimin gaba yake da al'imamu muslim wa ashabu sunan da ashabu sunan gaba ɗaya wajen hifzan wa ma'arifatan wa tabakatan waɗannan abu guda uku yana gaba da muslim abu dauda nasa'i tirmidhi da ibnu maja bukhari ne kawai ke sama da shi mala ya ce walima tadammanahu min al-asanid al-aliya as-sahiha ƙara da kuma irin abin da littafin ya kunsa na isnadai ali kuma ingantattu wa qillatu wujudi ziyada fil hadisil marfu'a fihi da kuma karancin samun hadisai da suke da karin bayani waɗanda suka zo a cikin littafin shi la tanzulu bihi an kaunihi aslan mu'tamadan fi sunan yace wannan bai aje shi daga matsayin shi dama da aka fi samu na sunan dama su littafan sunan ana samun ziyadat da yawan gaske a cikin su to amma shi a cikin nashi babu وذلك لاستقلاله بأسانيده me ya haifar da haka shine al-imam darimi ya takaici ne da isnadai nashi wa uluwiha kuma ya takaici da kawo isnadai waɗanda suke ali ne in ya ce zai kawo hadisan isnadan da ba ali ba za a samu ziyada ɗin da ake nema to amma kuma shi abin da ya nufin kawowa na isnadai ali kuma ba za a samu ba jama'a mun gano da mu kyau ko وكثير مما يخرجه مسلم وأصحاب السنن بمنزلة المستخرج عليه سورة داما زاد الإمام مسلم da sauran ashabu sunan sun reto hadithai a cikin littattafansu wanda in ka kalla sai ga kamar mustakhraj ne suka yi kun gano wanda muke ko dangane da sunanin darimi za mu zo mu bayani akan irin waɗannan da iznin Allah ka gane me ake nufi akan al-mustakhraj ku gane wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa hadhal janib yubarrizu quwwatal kitab a wannan fannin to yana ƙara bayyana ma al'umma ƙarfin wannan littafi wa huwa alladhi ja'ala al-hafiz al-ala'i yamilu ila taqdimihi ala ibn majah yace kun ga irin waɗannan matsalolin sun sa al'imam al'alayi yana ganin a gabatar da littafin sanin darimi a kan sunan ibn maja liyakun al'asulun sadis domin ya zama shine asali na shida miyar kitabi sitta daga cikin alkutubu sitta waɗannan littattafai guda shida guda shida to bayan da malin yi wannan sai ce sanadu sunan wannan sunanin darimi shi yana da isnadi ya karwato shi malam ya ce nisbatu kitabul musnad aw sunan dangane da danganta wannan littafi na musnad ko sunan zuwa ga marubucin shi na asali al-imam darimi la yurtabu fiha ahlul hadis malaman hadisi ba su da shakkan cewa littafin na darimi ne wa amma riwayatihi allati hasala biha intishar al-kitab anhu malai ce ruwaya wanda daga ita ne littafin ya fi yaduwa ya fi shahara ta hanyar isnadi ya ce fa inna ma yu'rafu min tariqi abi imran isa bin umar bin al-abbas as-sarmaqandi ta wannan ruwaya wannan malamin ne littafin ya shahara ya karba a duniya qala fihi az-zahabi al-imam az-zahabi yace al-muhaddis as-saduq shi wannan mutumi malamin hadisi ne amintacce sahibu abi muhammadin ad-darimi babban aminin abu muhammad ad-darimi ne warawa musnadihi anhu yayi ruwayar littafin musnadin shi daga wajen shi shehun maqbulun la na'lamu shay'an min amrihi yace babban malami ne karɓaɓɓe amintacce wanda mu ba mu san komai na suka dangane da al'amarin shi ba ma'ana hanyar da aka ruwaito mana sananar darimi hanya ce tabbatacciya wa qala yace wala a'lamu mata tuwfiya amma shi wannan malami da ya ruwaito mana sananar darimi malai ce gaskiya ba san san da ya rasu ba illa annahu kana hayyan fi qurbi sanata 20 wa 300 bi sarmaqant yace kusan hijira na da 320 an san yana raye to amma keke da keke san da ya rasu to gaskiya ba a da labarin lokacin da ya rasu Allah madaukin sarki ya gafarta mai saka mai da alkhairi jama'a kun ji bayanan da malamai suka gabatar dangane da wannan littafi kafin a tunkarar littafin kafin mu shige yana da muhimmanci a duk lokacin da za a karantar da littafi a karanto abin da yake na mukaddima duka inda wannan abin da ke farkon littafin bai da muhimmanci da malaman da suka aikin da ba su kawo shi ba amma aya aya ake kawo a ce albabul awwal shine yake haifar da irin waɗannan yan habba wa dabban kun gano wannan da ke ku yan aya aya a harkan ilimi tun mutum bai nuna ba ya kone kaga akwai matsala kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace manhajut tahqiq ga hanyar da aka wajen tahqiqin littafin nan jama'a aikin fa aiki ne ko su ake ka zama abin da ake son ka zama shine ka zama malami na gaske kenan san da zaka kai har ka iya rubutu ko ka iya karantarwa duk waɗannan abubuwan ba matsalan ka bane malin ce تلخص منهج التحقيق فيما يلي aikin da muka yi a cikin wannan littafi yanzu malam ya ce za mu iya takaita shi cikin waɗannan bayanan da za su zo ya ce kaddamna lilkitab bi dirasatin an hayatil imam darimi ya ce hakikanin gaskiya a cikin wannan littafi mun gabatar da darasi na musamman dangane da tarihin al'imam darimi sahibu sunan wanda yake shine mamallakin wannan littafi na sunan wa kadhalika ta'rifi bi kitabihi kuma gabatar da bayani da ke haskaka maka littafin ai mun karanta wannan mun gani ko na biyu umina bi dabtin matnil kitab mun lura matuƙa wajen tabbatar da matanin littafin nan haka yake ma'auduhi alamatit tarqim tare da mun fito da alamomi na lamban da muka yi hadisan bayan mun tabbatar da matanin tsaf mun gyara shi haka yake to kuma mun bi kowane matani da lamban shi liyan harar kitafi a sahi sura saboda wannan littafi ya bayyana a bisa sura mafi kyau almarjuwa wanda mutum zai je yana santa yana amfanuwa da ita yana begenta kuna fahimtar wannan da kyau ku matanin ka duba ba ga an gyara shi yayi kyau sannan kuma an bibbi da an mai lamba daga na ɗaya zuwa na ƙarshe na uku suka ce mai yaznal ayatul qur'aniyya mun tantance ayoyin alqur'ani bi wad'iha dun qausaini hakaza muka sanya sa tsakanin kausi biyu kaman haka kun gano wannan mai kyau ku shine ku lura da irin yanda aka sa dan bracket da yake sa shi ga irin kwalliyar da aka yi in ka gaka to ayan qur'ani ce bi khattin aswad ma takhrijiha sannan ko mun tikka alqalami mun yi bolding nashi ku gano wannan kyau ku sannan ko mun yi takhrijin ayan shine mun bayyana sura kaza aya ta kaza na hudu mayyazna al-ahadith an-nabawi sharifa bi qausaini hadisan annabi kuma to su mun mayyaze su mun tantance su muka sa su a cikin kausi kamar haka hakaza kun ga irin yadda kausi yake a littafin ku in kaga wannan to hadisi ne in kaga wancan to aya ce amma in ba hadisi ba ba aya ba to ba zai sa shi a cikin kausi ba wannan asari ne ko dai ya zama mawqufi ko asari maqtu'i bi khattin aswad shi ma an tikka alƙalami in kan hadisi ne malai cire mai yi zaha ana ha min al'akawal saboda mu tace mu tantance hadithi daga wasu maganganu isnadi bai tuka alƙalami ba bayanin da shi zai yi bai tuka alƙalami ba haka a tsare na sahabbai da tabi'ai duk bai tuka alƙalami ba kuma bai sa su a cikin ƙausi ba allah ya sa mu dace na biyar ya ce ƙunna bi tarƙimil kitab mun bi kuma mun yi ma littattafan da ke littafin darami lamba saurayi littattafai ne da yawa kitabul sala kitabul iman kitabul zaka kitabu kaza to kowanne da lamban shi littafi na daya littafi na biyu littafi na uku littafi na kaza ku gano wannan kyau ku sannan sai ce wal abwab haka babu bukan littafin a kitabus sala babi 20 ne eh to kowane babi yana da lamba daga na 1 zuwa na 20 kuna fahimtar wannan da kyau ku wal ahadis su ma hadisan suna da lambobin su tabakan likitab taysirul manfa'a yace mun bi tsarin taysirul manfa'a lil ustaz Muhammad Fuad Abdul Baki irin yadda babban malami Fuad Abdul Baki ya bi Allah ya ji kanshi wallazi wada'ahu li tabiq al mu'jam al fahafiha al faharis al fihras la alfaz al hadith al nabawi yace wanda zai daidai da littafin tabaqat na littattafan al'imam al'ustaz muhammad fa'ab abdulbaki bala ya ce na shida ƙunna bi takhrij a hadis bi ma ta yassara lana min al-masadir takhrij bala ya ce mun tsayu wajen takhrijin waɗannan hadisai da hadisin da aka kawo a cikin littafin za mu sauke maka lamba a ƙasa mu bayyana maka inda hadisin yake a wasu littattafan bima ta yassara wala gwargwadon abin da ya sawaka mana min masadir takhrij daga cikin littattafan da suka fitar da hadisin almutadawala wanda suka fi yawo tsakanin mutane fi hadal fan ma a bayanin hukuma alaiha kuma kowane hadisi ne hukunci a kan shi ya inganta mu ci ya inganta in inganta wa bayyana malam ya ce hasabu qawa'idi ahli hadal fan gwargwadon ka'idan malaman wannan fannin ina fatan mun gano wannan da kyau haka aka bibbi aka tabbatar aka tace waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya allah madaukin sarki ya sa mu dace na bakwai wa ba'anal faharis fanniyar kitab alan nahawi tali malai ce daga ƙarshen littafin kuma mun kawo fiharas na ilimi table of content a ƙarshe can na ilimi aka ba aka tsara aka tace aka tantance littafin kamar haka na farko fihras likitab as-sunan hasab tartibul musannif mun bi littafin mun mai fihras an kare can karshe littafin zaka gani kamar yadda mai littafin ya kawo hasab tartibul musannif gurgudan yadda mai littafin ya kawo littafi kaza littafi kaza littafi kaza fihrasan farko kenan kun gano wannan da kyau ku na biyu fihras lil ahadis nabawiyya ash-sharifa mun bi hadisan da ke littafin mamun musfiya rasa wal athar al murattaba atharan ma mun kawo su ko mun jera su hasab huruf al mu'jam gurgudan huruf al hijaiya da hadisin da ke fara da alif mun tara su waje daya mun ga maka inda zaka same shi inda ba'un ya fara mun tara su waje daya mun bayyana maka inda za ka same shi kun ji aikin da suka yi na uku fihras li abwab sunan daribi babubukan ma to an bi su ɗaya bayan ɗaya an yi masa fiyarsa kun gano wannan da kyau ko babi na kaza yana waje kaza ya kunshi kaza babi na kaza yana waje kaza ya kunshi kaza duk sun yi wannan aiki Allah ya saka masa da alkhairi jama'ar annabi kun san Allah akwai aikace aikace da yawa a cikin addinin musulunci in ka ga mutum na maimaita aiki ɗaya da malamai suka yi ko ya yi nufin cin amanan musulunci ne da ilimi yanzu wannan malaman kun ga aikin da suka yi littafin dare ne inda zama suke suka maimaita rubutun littafin dare ne sun taimaki musulmi ko sun bata musu lokaci amma da suka wannan aikin sun kawo gudunmawa ko ba su kawo ba kuna fahimtar wannan da ke ku abin da yake kenan abin da ka kawo ci gaba ne ko maimaici ne maimaci ne ba a bukata ci gaba ake nema Allah ya sa mu dace bala ce wa hana hannu na tafi bi hazal kadar minat taqdim bala ce to za dai mu takaita dangane da waɗannan abubuwan da muka ambata wajen shimfida da sharan fage da muke ma wannan littafi na darimi fama la hafifa la yahu min wafa'in wa tamamin فذلك من فضل الله وحده وحسن توفيقه duk abin da aka samu cikin wannan littafi mun yi shi tsab kamar yadda muka ambata to wannan ya zo ne a cikin falalan Allah da kuma kyakkyawan gamdakatar da Allah yake ma al'umma wa man tawa fi makanihi mala ya ce duk abin da ya zama fi makamanihi min naqasin duk abin da ka gani a cikin wannan littafi ya kunsa na naƙasa wa halal an sami gibi faminna to wannan daga wajenmu ne wa mina shaitanar rajim ko makircin shaidan ne wa haza ma yassara Allah lana taqdimuhu wannan shine gwargwadon abin da Allah ya sauwake mana magabatar na hawa hada safarul jalil a cikin wannan littafi madaukake wa nas'alullah al-aliy al-karim muna roƙon Allah madaukin sarki madaukaki mai karanci an ya munna alaina ya mana baiwa wa ala walidina kuma ya baiwa ga iyayenmu wa ahbabina da masoyanmu bi husnil khitam Allah ya mana kyakkyawan cikawa kama nas'aluhu kama yadda muke roƙon Allah wa huwa khairul mas'ul shine wanda ya fi alkhairin cikin wanda ake roƙo baki da an yaj'al a'malina khalisa liwajhihil karim Allah ya sanya ayyukan mu su zama mun yi ne dan shi kadai wa maqabula ladayhi alqabula tam kuma zama karbabbu karbabbu cikakku Allah kawai muka nufa walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imar shi ne kyawawan abubuwa suke cika wa bi mahdi ihsanihi wa karamihi yudha'afu alhasanat saboda karanci da baiwa na Allah madaukin sarki kyawawan ayyuka kuma Allah ke ninninka su wasalatu wasalamu ala sayyidina muhammadin tsira da amincin allah su tabbata ga shugabanmu sayyidu sadat shugaban shugabanni baki da wa ala alihi haka tsira da amincin allah su tabbata ga iyalan gidan shi wa ashabihi da sahabban shi wa sallama tasliman kafira allah madaukin sarki ya musu sallama da aminci masu yawan gaske alƙahira wanda suke wannan aiki sun yi ne a garin alkahira ta misra hudu min sha'ar sha'aban min sha'ar sha'aban hudu ga watan sha'aban min am a shekara ta dubu daya da dari hudu da ishirin daidai mu kuma mun karanta wannan abu mun ƙara karanta shi kaf a cikin sha ɗaya ga watan sha'aban kenan tsakaninmu da su kwana bakwai mun gano wannan da kyau ko su sun yi hudu ga wata mun karance shi a sha ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin mun gane wannan da kyau ko su kuma sun yi ne a hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu dubu ɗaya ɗari hudu talatin da hudu kenan shekaru goma sha hudu a tsakaninmu da aikin nasu almuhakkikun Allah maraukin sarki masa kayya da alkhairi sunan darimi yanzu misali mai amfanin gaugawa mun gane wannan da kyau ku gaugawa bai da wani amfani ka ba abin da ya kamata ka ba lokacin da ya kamata sai ka yi nasara kun gane wannan mala yake ba mu labari cewa an je sallan jana'iza ne ana kintsa mamaci wani ta tsaki ai sauri a sallame su yana sauri da abin yi sai wani malami ce tashi ka tafi yace shi ma wannan da ya mutu yana da abin yi gaugawan shi bai sa Allah ya bar shi bai dauke ran shi to kai ma kana cikin wani gaugawa Allah zai dauke ranka tafi mu muna nan muna jira ba sauri muke yi ba a cikin hikaya dan fulani ne ya zo gaban ruwa sai ga gawo wani mutum sai ce a'a ya wannan mutumin ya mutu anan sai aka ce ai iyo ya so ya yi ya ƙetara sai ce to ya zaga ga gadacin ba sai ya wuce ba da yanzu ya kai sai aka ce ai sauri yake ya ce to yanzu yaushe zai kai wannan da kyau cin da yana sauri ya sa bai je ya bi gada ba ya bi shortcut to yaushe zai kai yanzu shi nake ce muku mai amfanin gaugawa mala a fahimta ta fi awata wani kewaye-kewaye to duk yanzu mun gama kewaye-kewaye sunanar dare ne lil imam al-hafiz abdullah bin abdurrahman ad-darimi as-sarmaqandi an haifi darimi hijira na da shekara 181 ya rasu hijira na da shekara 255 ya shekara 74 a duniya yau da rasuwa al-imam ad-darimi shekara 1000 da ɗari ɗaya da saba'in da tara ko 'yan kan kaɗai aka wari a duk masallacin nan ba wanda yake da su mun gane wannan da kyau duk ba mai su ina ba ta gane wannan da kyau to sai karanta hadisi a nan daga annabi wanda shi kuma ya girma daro sai wani ya ce wa ai malamai ba su sani ba sai ka ce kai ba ka da hankali ne ana ce maka annabi ya ce in annabi ya ce ko magana fa kare alal aini war ras sai dai a samu kuskure wajen fahimta in malami kuma ya kuskure wajen fahimta a gane kuskuren nashi tare da yana da daraja da kima a idon mu to ba za mu dauki kuskuren nashi ba daidai din annabi za mu dauka zaro kulla qaulin inda qauli muhammadi fama aminin fi dinihi ka mughamiri ina fatan mun gane wannan da kyau ina ji ma al'umma tsoron kada wani hadisi na manzan Allah ya ci su mutum zai ɗauko farkon al'amarin shi yana bin sunna annabi ne a gaban shi hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira abin da ya rage mai ya shiga aljanna sakamakon wannan aiki na shi doce zirawi ɗaya ba fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafin farko da aka rubuta dama matsiyacin lahira ne sai rinjaye akai sai ya koma rusa hadisan annabi ya koma yana bin wasu maganganu ya mutu a haka Allah ya kiyaye mali ce haƙaƙahu wa kharraja ahadithahu waɗanda suke taƙiƙin littafin kuma suke takharijan hadisan ciki al-ustaz sayyid ibrahim da al-ustaz ali muhammad ali mali ce wadabbita usuluhu wa fihrasahu waɗanda wanda kuma ya biya gyara littafin tsab kuma ya mai fiyararsa shi ne a doktor mustapha al-zahabi wannan shi ne mujalladin farko na wannan littafi da matsaba'an darul hadis ta buga da ke ƙasar alƙahira da ke ƙasar misra allah madaukin sarki ya masa kayya da alkhairi da duk wanda ya bada gudunmawa tun da kan marubucin littafin har mu da za mu karanta da wanda suke ɗauka su isar ma waɗanda suke nesa da allah mana sa kayya da alkhairi بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara karatun littafin sunan darimi al-muqaddima to har yanzu dai ba a rabu da bukar ba gaugawa ake cewa ai marmaza ai marmaza a shiga to shi al-imam darimi yayi mu wannan littafin muqaddima aƙalla ba a kasara ba muqaddima mai tsawon gaske ya kwashe shafi 147 yana mukaddima domin tun daga shafi na biyar ya fara mukaddima zuwa shafi na 151 dunnan da kake ganin yawan shi na mukaddima ne to kaga wanda yake gaugawa sai mu ce ya marmaza ya je na dan fulani mun gano wannan da kyau ko sauri ba wajen zuwa amma bari ka ji muƙaddimar tun da kake a duniya ka taba jin irin ta shi yasa mala ya ce ga magariban san littafin ba sai malamai al-muqaddima shimfida da sharan fage to bari ku ji alƙawarin da malam ya a farko ya ce dukkanin babubukan littafin nan ya masa lamba duk hadisan ciki ya masa lamba kuma ya tikka alƙalami wajen hadisan kuma ga irin bracket da ya masu za a gani duka anan babi na farko kun gasa mai lamba na daya ya ce babu ma kana alaihin nasu kabla maba'athin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min aljahali wa balala wannan babi zai yi bayani dangane da halin da mutane suke a kai kafin aiko annabi na jahilci da bata da annabi ya zo sai kau da jahilci da ya zo sai kau da bata kenan yau in aka ce maka annabi ya ce ko annabi ya aikata wani ya zo ya ce bar na annabi ka bi na wani yana sai mai da kai cikin jahilci da kuma bata kowane ne in dai ga na annabi aka ce to ai malam wani ya ce kaza ana kina malam wani to ana son a mai da kai jahiliyan jahile ne kuma su ake abatar da kai zaru kulla ƙaunin inda kauli muhammadi fama aminin fi dinihi ka mugamidi ina fatan mun gano wannan da kyau kuma za ka yi mamaki yanzu kaman wani ko kaman su wani a ce sai kaza sosai sun fi sa abu lahabu girman daraja ne jama'a mun gano wannan da kyau da suka bata ba su ne batattu ba wan uban annabi ne kisa wannan babu yana da matukan muhimmanci kuma ga lokaci ya kore karatu ya karatu amma dai za mu haƙura matsaya anan sai Allah ya raya mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum sai in ga hutar bayan annabi ya ce akwai fasadun arid yana nan tafi